karatun zuhuri dan goma wannan shine darasi na tara harful kafi ajibtu lidhi tajaribi kayfa yashu wa ya'mahu fil ma'as fil ma'ami kashiyaki haka ne ko na'am wa yansa naskha ayati zamani wa yatlu Allah wa ba'da lihtiraki wa murtakin al fada'ihi wal balaya wa laysa bima sayati وليس بما سيأتي وليس بما سيأتيه بباك وعات عن سبيل الرشد لاهن يقصر في اجتهاد للفكاك وموبق نفسه كسلا وجهلا وحرصا وانهماكا في, في, في اشتباك وتابع نفسك فيما أكني وتابع نفسك وتابع نفسه فيما أشرت فيما أشارت ومولدها مخوفات الهلاك بتجديد المآثم كل يوم ونسيان المعاطات السكاك وتحريف الأوامر والنواهي وقصد للمحارم بانتهاك سيعلم سيعلم حين تفجأه المنايا ويعجز عن جواب أو سؤال أو سواك وفارق جسمه والروح قصرا ويقصف حوله جمع البواكي هاي الله غفرت منا أجبت إنا ماماكي lidhi tajarib ga ma'abucin jarba dan adam kenan yau ciwon kai gobe ciwon kafa gata hatsari cinta kuma sai wani nashi kullun dai jarabawa kullun jarabawa to mutumin da yake samun jarabawa irin wannan ina mamakin kaifa yasu wai da Allah ya taya yake rafkan nuwa ya manta duk da wannan ya zama dan banza bai koma zuwa gani sosai kuwa malam ina jin daga cikin abubuwan da na gani abubuwa biyu ne suka tada min da hankali har yanzu in na tuna su malam ban ban samun natsuwan zuci sai na ƙara neman tsarin ubangiji wannan na farko ɗan nan ne jihar kaduna ko ɗan mazariya ne wani incident ya faru dalilin ko fada ne ko makamanci wannan aka yanke mishi laura sai da aka tafi china aka hada ta har yanzu in ni tuna wani abin sai tsigan jikina ya tashi sai na biyu kuma wani balarabe ne yana yankan ice a sama da irin zarto din nan ya hau saman icen a gefen icen akan wani abu ga kuma shi yana yanke wani wani zarto afuwan wani rishi a sama da zarto zarton ma sai da ya dora shi aka ya dora shi aka wani abu irin na injin nan yana yankawa yana yankawa yana yankawa da sai da ma ya fara rage mai tsawo sai kuma ya zo yanka reshen kaga irin dan guntun ice din nan kamar irin yi baka din nan haka na aka yanke na haka dan guntun icen da ya tashi dawowa sai ya jiyo kan kan wannan mutumin kaga nan tun da ka sama hancin shi gabaki ɗaya rami ne gabaki ɗaya gabaki ɗaya nan tun da kan sama hancinsa har zuwa ƙasan gemunsa duk yadda ka san an sa wani abu an fafike ba ganin komai sai gululin idan shi da goshin shi kawai ya sai na uku wanda shi kuma sokoto ana irin gyaran hanya ɗin ira irin katafila ɗin mai haƙora mai haƙora na tantiki ɗibo ƙasa an ce waɗannan samari ne suka dawo irin fatin nan na aure kawai suka zo abujan gaske suka shigo hanya ana gyara wannan haƙorin da ya tashi saukarwa ko sai sauka a kansu ya raba wani malam ta nan kwankwasansa ga yi ɓata ya raba shi ga hanji kana gani a waje malam wannan bawan allah ya rasa mai zigi ya kuka ne ya sa hannu a kai ya sa nan fa ga kafin shi ta a gefe ga kwankwasan cin da kafafunsa a gefe ga nan to har yanzu allah ban manta da waɗannan to kana gani irin waɗannan jaraba ɗan adam wai kana sai ka manta ka kuma kana saban Allah ka san irin wannan jaraba ma in ka gani kai hatta kuɗin da kake samu sai ka ce a lokacin sai ka ji koyi sun zama maka banza banza ba wani abu bane kawai kaman kama watsar da su wa ya'amu kuma yana makancewa fil fil ma'ami a guraren makancewa kashiyaki kamar ragumi fil ma'asi ko eh ya lalle ko fil ma'asi kamata wa ya'mu kuma yana makan cewa fil ma'asi cikin sabo sabo da yake ma Allah sun ta'ala kashi kashi yaki kamar ragumi ƙasar rakumi idan aka fusata shi makan cewa yakan yi ko kan uban waye kawai zai faɗo ya ci su a tajaribu jarabawa yashu daga saha yashu eh saha yashu sahawan me fi al'amarin din in zaka umuci mutane da yawa eh saha yasfu to sai ka samu shi lam yasfu ko sai ka cire a lam ɗinka sai ka share yawon din sinin zai zo ku sai ka share karkecin kuma sai ka ce mene isha e to na jam'i ba ishu lam yashu kuma sannan za ka iya ɗeba alhamza in ka ɗeba alhamza sai ka ce mini da na jami na jami sahu ta mun zo ta da ya kama wuce ce sahu sahu sahu maimakon saffu da sa'ad to Allah gabata mana wayan sa naskha ayati zamani kuma yana sai ya manta shafewan ayoyin zamani ma'ana yadda Allah kan tura mu'jizoza a halakar da waɗancan ka dubi da ruwan tsanami amma har yanzu mutanen nan basu daina zuwa tsirara a gefen teku suna shakatawa ba suna saman Allah har yanzu basu bari ba wayatulillah kuma yana bin sandu yana bin wargi yana bin wasa ba da lihtiraki bayan ya kyautata jarabawa ihtira kyautata jarabawa wato ma'ana bayan ya ga jarabawa ya ga jarabawa kala kala na ɗan lokaci dai za a zama muminu amma bayan kwana biyu kuma shikenan sai a manta wa murtahin alfada'ihi murtahin daga irtahana yartahin murtahinun lazimtarwa wa murtahin alfada'ihi jam'in fadiha abin kunyata qala haula'i banati fala tafdahun kaga kunyatar da ni kunyatarwa shine alfadah wa murtahin alfadahi ma'ana mai lazimtan kunyaci kunyaci kullun aikata kunya kullun aikata kunya wal balaya da balayu da bala'u'a walaysa bima walaysa bima sayati bibakin walaysa bibakin alhanin bai zama mai kuka ba bima sayati da irin abin da zai zo ina mamakin bima sayati da abin da zai zo a gaba sayatihi abin da zai same shi a gaba mutum ya kaga yana kirkacewa da dariya malam wani kaga haddatin sirawa Allah ka samu dace ina da wata yar uwa zan ci ya ce zan ci koko gogo koko me zan ci ne idan ana na tana lokacin muna yara idan ana fina-finan indiyan nan ta ga yadda aka raba yanto da budurwarsa ko baka mace wannan ba ne ta taru su kuka wallahi wallahi ba na kukan rusu kai lallai sako ya yi zage da ko na kuma zauna da wani wadda idan ana balladin na ana duka gina kusa wallah sai wallahi in kai wasa sai dai ka ji duka jikin ka Allah ka sai da ji wa'atin haka ne ko me fili madin sa ata ai maddan qur'ani ne wa tautuwan kabira ata kamar yadda zaka ce asa haka ita ma kalmar take ata da kamar zaka ce ata ma ya zo ata ya ati ko ata shi ainin ko zaka ce da alhamdulillah sai ka sa ainu a gudan wa'atin isin fadin shine atin ina mamakin mai barna an sabilin rushidi gabarin tafarkin shirya lahin kuma mai rafkannuwa a mai wargi da kalhayal hu lahin lahiyatan gulubin ko yukassiru ina mamakin shi ga barna ga tsaurin kai ga shagaltuwa gabarin ambatan Allah subhanahu ta'ala yuqassir kuma yana ragewa yana yana gajartawa fistihadi wajen kokarin ibada lil fakaki domin ya fanshi kansa fakko raqabatin ko domin ya fanshi kansa daga wutan jahannama amma ina ga shi ga barna ga saban Allah amma kuma duk ya manta maimakon ya gyara ya gyaru ya koma ya zama na Allah amma ina to ina mamakin irin waɗannan wa mi buka nafsi kuma ina ina mamakin mai halakar da kansa daga abubakar yubiku ai muhuliku nafsihi wa mi buka nafsihi kullun nasu yagdu fa mene fa bayu nafsa wa mu'tiquha aw mubikuha ay Allah saka da alheri istanibu asaba almubikat haka ne to wa mu biku nafsi ina mamakin mai halakar da kansa kasalan saboda jahilci wa jahalan da kuma kasalan saboda kasala wa jahilci maf'ul li ajlihi ko wa hirsan da kwadayin duniya wani himakan da kutsetseniya fishtibaki cikin abubuwa masu rikitarwa shi kawai akwai waɗanda shi yana neman irin abubuwa ne wanda ba a san an rikice kansu wai halas ne kuka haram to ai shi ne shi kuma yake neman kutsa abin shi wata bi nafsahu wata ba nafsahu kuma ya biyar da kansa fi ma ashara zuwa ga abinda zuciyar ta taimata masa ishara wa muridi hada kuma mai kai mai kai zuciyar nasa ina mamakin su makofatil halaki zuwa ga ababan da ake ababan tsoron halaka ababan da suke halakarwa wanda ake tsoron su ina mamaki bi tajdidil ma'athimi ta hanyar jaddada aikata sabo kullu yawmin kullun wallahi ga sunan kullun sabo kawai wata rana muna tare da wani aboki na ke gaya min ya je tudun wada kasuwan tudun wada ne ake nuna mishi waɗansu tsofaffi duk juma'a sai sun zo da mota sai sun zo a mota da laptop an zuba musu fina-finan batsa to kai wanda ya kai shekara hamsin bai wazanti ba falatasta su wannan lagu rashada eh sosai kuwa nan manan inna lillahi na rajiwa subhanallah ai formula ce ma duk wanda ka gan shi yana kallon waya musamman yara ya koma gefe can ya bar mutane ya koma gefe can to ka bincika Allah shi kyauta Allah shirya wani siyanil ma'aqati sannan kuma wani siyanil ma'aqati da kuma manta da mu'ata bayarwa asikaki kuma wani siyanin ma'atati da kuma mantawa da ba da asikaki takardun hisabi takardun hisabi asikaki takardun hisabi a ba za a ba mutum littafin shi ba ikira kitabaka to ina mamaki wanda ya ke aikata zunubi kullum kuma ya manta ran tashin kyama za a mika mishi littafin shi a bashi ina mamakin wannan mutumin wata harifin awamiri da kuma karkatar da umarni umarni na ubangiji wannan wahi da kuma hane-hane wa qasdin lil maharimi da kuma nufantan ababen haramtawa binta haki ta hanyar keta dokokin Allah ina mamakin irin wannan mutumin maharim zan ne na maharam ko jam'i ne na muharram abinda Allah ya haramta muharram kaga muharram sunan wata muharram abin da yake da hurmi yake da alfarma muharram kuma abin da aka haramta duk zai dauka sai alamu hina tafja'uhul manaya wallahi zai sani a lokacin da tafja'uhul manaya mutuwa za ta faɗo masa a abke manaya nan na mutuwa ne tafja'uhu yin za ta faso za ta faɗo masa a abke abruptly me jami'in manaya na'am maniyyatu ba manaya eh shine jami'in sa akwai a maniyya maniyya akwai kuma wanne ne aka faɗo yanzu eh eh munna minnatun minna minna shine na tamamul minna ba minna shine baiwa akwai maniyatu akwai muniyatu maniya shine muka karanta ko akwai muniya shine abinda mukin ke guri muniyatul murid Allah saka da alheri sosai kuwa ya fito ko masha Allah to sai da baki nan munaya jami'i ne na mun na muniyatu na muniya na'am eh munaya kenan jami'i ne na muniya insha Allah ta'ala munaya ba kamar yadda aka ce a baya eh eh lalle kuwa na mutuwa shine manaya sosai kuwa Allah shi saka da alheri wa ya'jizu an jawabin au au siwaki ina mamaki zai sani sanda mutuwa za ta faɗo masa a abke wa ya'jizu kuma zai gaza zai gaza an jawabin ba da amsa au siwaki ko kuma yin aswaki yanzu duk wanda mutuwa ta zo masa ina idan mun dauka soki ya ballata ya ya ya sokin musamman dimotacce wanda yake mai sabo ba nagartaccen mutum ba wa faraka jismuhu kuma zai sani a lokacin da jikinsa ya rabu war ruhu jikinsa ya rabu war ruhu da ruhi wato ma'ana wa faraka jismuhu mutuwa ta raba jikinsa ko kuma ya raba da jikinsa war ruhu da ruhinsa aka cire zare mishi rai kasaran saboda tilasti wa yaksufu albawaki albawaki jami'i ne na mene albakiya masu kuka wa yaksufu ayyajtami'u wa yaksufu albawaki a lokacin da masu kuka za su tattaru haulahu a gefensa afwan jam'ul bawaki adadi na masu kuka watan jami'i na masu kuka masu kuka da yawa za su taru a gefen gawan su suna ta kuka ai wani ya rasu wani ya rasu to ina mamaki harfin lami fa inna sururaha amsa gurura idza ma gussa an shurbil zulali atahu raki kallala wa la kallala dawa'un وأحل به ملمات الزوال وأري عن ثياب كان فيها يغسل بعد ذلك لارتحال وجرد, وجرد عن طريز أو مخيط وألبس بعد ثوب الانتقال وبعد ركوبه الأفراستيها متلمن كده سينبذ بالأراء أو الرمال وبعد وبعد لخ وبعد لخ وبعد لاختيال أو وجر وجر وجر ثوب يهادى بين عناك الرجال إلى قبر يغادر فيه فردا كهوت في الشباك بلا إيالي ويوكن ساعة إذ لا أنيس إذ لا أنيسا نعى عن أقربيه وعن موالي تخلى عن مروءته وولى عن الدنيا عن الدنيا فحال بعد حال ولا يغنيه يوما غير دين ولا تحجبه مؤثرة المنال ولم تحجبه ولم تحجبه مؤثرة المنال فإن سرورها kaga farin cikin duniya amsa gururan to zai zama mene rudi ne ya zama guru ya zama rudi yau duk farin cikin ta rudi ne kawai idan ma gussa a lokacin da aka makara mutum an shurbi zulala gabarin shan ruwa mai daɗi alma'ul zulala shine ruwa mai daɗi alma'ul azb gussa majhuli ko gussa kuma fi'il amrin kun gani eh sai kuwa gussa an makare shi eh gassa shine mabnul ma'lum ya maku ya makura ko yawwa gussa an makare shi in zaka umuci wani ya makara wani suka ce gussa ku na to ai kuma ka cire sadin guda ɗaya ka share ta daga asalin kalmar eh ai shi sai ka share sadin guda ɗaya me dalilin sharewa kun gani watan ba da dama mu share wani harafi sai inda dalili eh kaga akhadha ya'khudhu ukhudh shine kiyasi ai amma su laraba sun sun saba ne da mene khudh sun share alhamzan to wanda aka samu dalili shikenan sai ai wanda ba samu dalili ba sai abin shaka
التتبع والاستقراء gaskiya ne a tattabo walistikra yawwa bibiyan maganganun laraba da bincike shine zai ba da dama a gano irin waɗannan to yi kana son ka ce ma mata kuma ƙarwaniya za ka ce musu غسنا غسنا gusna sun yi nitso kenan eh ugu susuna eh ugu susuna ala saka dalili bambanci shi da mazi shine gasasna gasasna sun sun makar wani yaro wallahi lamma ra'aytuhunna kad gasasna alwalada wa kad mata athumma mata Allah ka samu dace a tahun raki a tahun raki a lokacin mai tawaida zai zo masa tawaida an raki mai magani ko kalla bari kawai ladawa'un a lokacin nan fa babu magani ba to akwai maganin mutuwa وكيل مرات wakila marraka wa alisa ka dalhili a halla mulimmatu zawali alamomi na gushewansa gaban duniyan nan sun fado bihi da shi wata lokacin da alamomi fa suka fara nuna cewa to wane fa gaskiya sai dai Allah ku shiga lakana masa kalmar shahada kawai kai Allahu akbar lajikan man jafar lajikan albani da sauran yan uwa har gani malam umar ne ko mai tafsiri ina jin kamar shi ne lokacin eh lokacin da aka harbi malam albani suna asibiti ya ce sai ya lura da idan shi na farin rumsha da kanin sai suka lakana mai kalmar shahada hai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu akbar Allah ya sa an tafi a sa'a Allah gafarta mana Allah kyautata mu to wanda ya kashe wani yaya zai yi da ran shirin tashin kiyama haƙƙi hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal wala ni'mal nasir Allah ya kyautata karken mu wa urri an thiyabin sannan kuma aka tsare til dishi nan bayan mutuwan kenan wa urriya aka tsare til dishi an thiyabin gabarin tufafin da kana fiha ya kasance cikin tawatan za a ji aka cire mutum tufafin da yake ciki kun san su annaba ba a musu tsiriji ba a cire musu tufafi bayan mazo sallallahu alaihi ya da su shikenan sai aka tattauna sahabbai suka tattauna to za a cire mishi tufafi ne kamar da ake masauran koko a sai wani sahabi ya kawo hadisi cewa ai ya ji annaban Allah ba a cire musu tufafi so cikin tufafin mazo sallallahu alaihi aka wanke shi to za a kai shi bukiul garkan ne ko ina da kai shi shi ma nan wani ba da hadisi cewa ya ji annabi sallallahu alaihi na faɗi cewa adda annaban Allah a inda suka mutu suka rasu anan ne za mu su kabarin su wannan sai da tunaisha tana alfahari da wannan a ɗakin ta aka yi jinyarsa a tsakankanin hamatanta da cinye da haɓanta Allah ya ɗauki ransa kuma a ɗakin ta aka mishi mene aka mishi kabari
واليوم اليوم والزمان زمان Allah saka da alheri kuma a zamanin ta lokacin ta a gani na? yi? insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala sallallahu alaihi wasallam araituhu shine na tsiritar da shi araituhu araina sun tsiritar kun gani na'am to ya kai tawkidin filin araina arainu sun tsiritar da wani to ya zama tawkidi عرينا عرينا yawwa shikenan fata zaka sa kawai arayannahu sun tsiritar da shi ka gane amma kun ka ce arayin na to kamar umarni kai umarni kai yayi umarni kai aya mafi lamar din arri arri arri shine ka tsiritar ka ji zakumullahu khairan wajin rida aka shirye mishi kaya an na yugassalu za a wanke shi ba da zalika bayan wannan littihali domin tafiya lahira wajuri da sannan kuma aka tsaraitar da shi aka cire masa kaya an tarizin gabarin surfani shine tufafi mai dinki wa makau makhidin wannan audin nan wa makhidin ne da kuma tufafi mara dinki kun gani tariz surfani tufafi wanda ke akwai dinki tare da shi kamar kaftani wanda aka yi mai aiki da sauransu makhidin kuma wannan ordinary tufafi kawai wa ulbisa ba'da zalika thawbul intiqal wa ulbisa aka sanya masa thawbul intiqal rigan tafiya lahira rigan liman ba a rigan uniform din kabari ba'du bayan haka wa ba'da rukubihil afrasa tihan ko haka ne wa ba'da rukubihil afrasa duk wannan ba za a mishi ne bayan dacin yana ta hawan dok- dawakai bayan yana hau ya hau hawa dawakai tihan saboda girman kai takabburan yatihuna fil ard ko sayunbadhu bil ara'i yanzu fa za a je ne sayunbadhu za a jefar da shi bil ara'i a guri wanda yake daji ba komai fa na bazahu bil ara'i aw rimali ko kuma cikin rairayi ka gani to saboda haka inda dan adam ya san wanda zai girman kai wa ba'da li- wa ba'da li ikhtiyali sannan kuma bayan takama da da yake yi ikhtiya ikhtiya ikhtiyar shine takama ikhtala ikhtalu mukhtalin da fadin lada wajarri saubin da jin tufafi a ƙasa saboda mene saboda girman kai to yanzu fa yuhada za a dauke shi za a dauke shi shine yuhada yurfa'u baina anaqir rijali da can yana tafiya cikin tufafi na alfahari yana takama a bayan ƙasa to yanzu kuma gashi akan a kafadin samari an dauke shi kuma za a je a kai shi gidan da ba dawowa kai Allah kyautata karken mu ila kabarin zuwa ga kabari yugadaru za a bar shi a can fardan shi kadai fihi a cikinsa ba wanda zai tashi zama kahutin kaman wata kifi kaman wata kifi ne fi shibaki fishibaki haka ne ko me shibaki shi ne haka ne shi ne ka hutun fishibaki kamar wata kifi ne a cikin tarko cikin net bila iyali ita dai tal ba iyali ba kowa ta san da mene ƙaryen tafa ya gare an baro tota idan na tafa ya gare to haka shi ma lokacin da aka dauke shi a cikin makara aka nufi kabari da shi shi kenan kafa da ta kare wayi kini sa'atan to a wannan lokacin ne fa zai samu yaƙini idla anisi a lokacin da babu wanda zai taya shi kwanciyar kabari ya taya shi ɗebe kewa na'a an akari an akaribihi to daga nan kuma zai nisanci makusantansa wa an mawali da kuma shugabanni majamanta ko kuma bayi wanda suke mishi hidima duk fasarar zai zai iya dauka zai wayi gari babu kowa tare da shi ba mai ɗebe masa kowa zai sakankance da haka ba mai ba na kusa da shi balanta na 'ya'ya ma babu kuma shugabanni wanda suke tare mishi wani abu mutum ya je barna a ji a belin shi sannan kuma ko kuma babu mawali bayi wanda yake daga tsakiyar tabarma zai ta ishara ayi min kaza ayi kaza ayi kaza na hayyan wa amran ta kalla an muru'atihi to yanzu ya wofintu daga mene ya wofintu daga mutuntukansa wa walla ya juya an duniya gaban duniya fa halun ba da halin yau hali cikin hali kaza gobe cikin hali kaza in dan aljanna ne shan daɗi zai ta yi Allah ka samu na ciki a buɗe masa window har zuwa cikin gidan aljanna yana shan daɗi rayukansu kuma rayukan irin waɗannan bayan Allah kuma za a ɗauke su a sa su a cikin cikin kundin tsuntsayen da ke cikin gidan aljanna kaga duk inda suka shiga za su rinka da sanin wannan ni'imar da ke gurin nan kai Allah ka samu na da ruwa Allah wala yugunihi yawman gairu dinin walam tahjibhu mu'atharatul malali wala yughnihi yawman alhanin babu wani abin da zai wadatar da shi a wani yinin da a wani a wannan yinin da ya mutu gairu dinin banda addini ba wani abu sai addininsa ma'ana irin yadda ya tsaya ya bautan ubangiji Allah shine fa zai cece shi walam tahjibhu mu'asaratun manali to sai ka ce wa mu'asaratun manali da kanala ya nalu ya sama ko mu'asaratul manali fifita abinda mutum zai sama na zababbun dukiya lam tahjibhu bata sha makance shi ta boye shi ta hana shi mutuwan ba ko tafiya lahiran ba mun fahimci wannan ko mu'asara wa asarar hayatun duniya manal shine abinda zaka sama mun ce karimu manalil kaffi ko ka gane nale nalu manal ka je ka samu riba ka samu wani abu manal ne ka gane na sukan ce zababbun dukiya wata ma'ana yau ba shi a abuja yau ba shi a gidan alhajiwa ne yau ba shi a abekuta ba shi lagos ba shi kaza duk daidai wannan neman menene neman dukiya ko ta wannan neman dukiyan ba za ta hana shi mutum ba ga waɗannan sojojin su goma sha ɗaya na duka musulmi ne ko? ok mutum da ya ne ko? mafi yawanci musulmi ne ina gani na? to musulman allah ji kansu allah shi musu rahama ka duba fa wannan ya fa buga mahaifiyarsa yana sita shawar ne zai zai zai ya sha ruwa gurinta in suka dawo ashe za a sha ruwan ne a can Allahu akbar hai shi yasa ko da lokaci ka zanto cikin shiri kawai in ta zo don a samu sa'an tafiya na? Allah na nan wallah Allah na nan aiwatan shi abin farin cikin ko idan azzalimi ya buye ya zalunci Allah na kallon shi Allah da ya ce inni haramtu zulma na nafsi wa ja'altu balakum muharraman fala tazalimu in mutum ya zalunci fa wallahi Allah ba zai kyale shi ba sosai kuwa su ne musamman muna musu adda Allah jikan su shi musu rama in ta mutu Allah sa mu cika da imani sannan kuma koma dai menene da sauran su ai ana nan an kafa abin da na bincike Allah ba zai bar su ba ikon Allah Allah shi kyauta Allah shi kare mu ga ɗaya fa har ya tanaji ya fara tanajin kayayyaki da zai rabu kayayyakin rubutu da sauransu da zai raba ma marayu 'yan makaranta Allah ka samu dace eh sosai kuwa ashe a can za a kira shi angon can to Allah ka samu dace harful mimi ولم يمرر به يوم فظيع أمر عليه من يوم السقام خروج الناس من الأجداث بعثا أشد, أشد عليه من يوم الحمام ويوم الحشر أفضأ منه حولا إذا انشق السماء مع الغمام وما المخلوق إلا خاف خوفا إذا وقف الخلائق بالمقام وكم من ظالم يقسى ذليلا إذا ما قيل أين ذو الأثام وكم من حاكم يقتل أنفا ومظلوم يشدد بالخصام وشخص كان في الدنيا حقيرا بتلك اليوم يؤذن في الكلام ومرء سار في الدنيا عديما يبوأ منزل النجب الكرام لك سمنا وعفو الله أوسع كل أم كل شيء كل شيء ولولا العفو دمنا في الغرام ونسأله السلامة والنجاة ta'ala Allahu khallaqul anami Allah ka samu dace lalle fa ta'ala Allahu wa lam yamru bihi yawmun da kamarra yamru ko kun gwanna shi ya saba fa ya saba mu kiyasi asali tunda mudha'af lazim ne kiyasin sa marra yamru da kasra amma sai aka ji ya zo marra yamru da ma'aunin fili mudha'af muta'addi to walam yamru bihi yawmun ba wani yini da ya wuce da shi watan babu wani da yini da mutum yawayi gari kansa yawayi gari ya samu kansa a cikinsa daga cikin yinonin da suka wuce shi fadhi'un mafi firgici amarru alaihi kuma mafi ɗaci a gare sa min yawmis sakami face fiye da ranar da zai wayi gari kuma gashi ya fara ciwo ya fara rashin lafiyan da sanadiyansa kenan na tafiya lahira babu ka duba a lokacin da mutum ya wayi gari ya samu kanshi idan mabarnaci ne a cikin rashin lafiyan da ya su kankance babu abin nan kawai annanin kuma zai shiga kyauta da dukiyarsa a bawa ne kaza a bawa ne kaza a bawa ne kaza khurujin nasu min al-ajdathi ba'than ashaddu alaihi khurujun nasu kaga fitowar mutane min al-ajdath daga kaburbura jam'in jadath menene ayin take cewa ya khuruju yawma yakhrujuna min al-ajdath sira'an ka'annahum ila nisbi yufidun fitan mutane daga kaburbura ba'asan haka ne ko yawwa saboda yub'athuna ba'asan masdar ne fi'ilin sa ya share yub'athuna ba'asan saboda za a tashe su tashi daga kabari ashaddu alaihi to wannan gini shine mafi tsanani min yawmil himami fiye da mutuwa fiye da ranar mene ranar mutuwa alhimam shine mutuwa wa yawmul hashri kai kagaran da za a kora mutane zuwa ga filin hisabi afdha'u minhu hawlan kai ya mafi ranan da za a tashe su da tashi mutane da kakarfurfura firgitarwa idan shakka sama'u a lokacin da idan har sama ta tsage ma algamami tare da mene taurari kaga wal gamami kenan o yau mata giragizai shukran jam'in mene eh algaimu ba na'am wa yau mata shakkagun sama'u bil gamami wani zulul mala'ikatun zina wa mal makhluqu illa khafa khawfan kai babu wani halitta babu wani abin halitta illa khafa khawfan face ya ji tsoro tsoro idza wa qafal khala'iqu bil maqami a lokacin da halittu gabaki ɗaya suka tsaya a gurin hisabi wa kan min zalimin da yawa za ga azzalimi yuqsa za a nisantar da shi daga rahmar Allah dalilan yana yana wulakantacce idan ma kila a lokacin da za a ce masa aina zabul idan ma kila a lokacin da za a ce aina zabul asami ina ma abuta zunubai ku zo nan kai Allah shi kare mu Allah ka aminta da mu a wannan gini zawu jami'i ne mene zu zu sahib ko zu musannan safa zawa jami'insa zawu kamar zatu ne jami'inta zawata a musanna zawata jami'i ko fa zawatu wa mawdu'ul lati ata zawatu ibn maliko yau yau fan Allah da bayan zamu bayan magariba zamu koma alfiya karatun alfiya ibn malik so kana manta ana tura eh lalle na tura tun safi shi injiniya tafi kebbi ne ko kebbi ne ko ina ne adamawa ya tafi adamawa ya yi nisa so da Allah sai musa shi addu'a Allah ya sa a samu sa'a da yawa za ka ga azzalimi a wannan yinin an nisantar da shi kuma za a kira Allah zai sa a kira azzalimai ina wanda suke su azzalimai ne a duniya ina suke ku zo nan yanzu kana ganin za su ce gamunan gamunan su suna farin ciki ina ina ka kaddara yaro ne mai bala'in tsoro ya yi laifi da ya tabbatar ba za a gyare shi ba mai gidan ku ya kuma san mai gidan da loruna mai gidan na dawowa aka ce ga abin da wani ya yi shi kuma shi ke karkashin gado sai aka jawo shi ko ai da kama cewa ga mai gida ya dawo nan zai fara mene dar dar dar dar dar dar dar dar wa kan min hakimin da yawa za ga akwai mai alkalanci yugutallu za a sanya shi cikin unufan ne yugutallu za a sa cikin kukuma mari za a sa cikin mari unufan da karfin tsiya a kama shi a sa a daure shi da mari da sauransu wa mazlumin da kuma wanda aka zalinta wa mazlumin yushaddidu bil khisami da wanda aka zalunta yushaddidu yana tsananta bil khisami da jayayya wanda aka zalunta zai jawo wanda ya zalunce shi har zuwa gaban Allah ya Allah wannan shine ya zalunce ni ya Allah wannan shine kashe ni ya Allah wannan ya ci min kaza a fitan min da haƙi shi kuma wancan yana dragging yana ja ba zai je ba wa shaksin kana fi duniya haƙira sannan kuma da mutumin da za ga a nan duniya shi talaka ne bitilkal ayyami yu'zanu bil kalami yu'zanu bil kalami bitilkal ayyam shi wannan ko za a yi mishi izini da yin magana haka ne ko yu'zanu za a yi izini fil kalami da yin magana bitilkal yawmi a wannan yini din wa mar'in da mutumin da kuma sara fi duniya adiman da wanda ya kasance marashi ne a cikin duniya bai da komai shi wannan mutumin ana ganin shi ruba a sha'asa a gabar ko lawakas ma billahi alallahi la'abarrahu yubawwa'u za a mai tattali manzilin nujibi alkirami za a mai tattalin gida ko masauki na zababbun mutane masu daraja Allah ka samu na cikin su innal ladhina amanu wa amilus salihati kana lakum jannatul firdaus nuzula Allah ka samu na cikin su kai wa afuwallahi awsau kulli shay'in wallahi ka san Allah afuwan Allah yafiyan Allah shine mafi yalwan komai walau lal afu kai bacin afuwan Allah ko dumna zamu da mutune fil garami wajen biyan abinda muka ci na na mene na ni'imar Allah bacin Allah na yafe mana to kai yanzu ko a yanzu ne Allah ya ce ka biya shi abinda ka ci tun da ya halice ka har zuwa yau za ka iya saboda sabon Allah da kake yi ba zai yi ba Allah ka yafe mana wa nas'aluhu salamata muna roƙon Allah kubutuwa wa najata da kuma tsira ta'ala ko kuma ka ce Allahu kaga Allah khallaqul anami mahalicin talikai ta'ala ya dauka ku harfin nuni walaikun salatullah zababbu najib zababbe biya bacin afuwan Allah halittu gaba kida wal arda wa za'a halil anam girgici daga kashe wuyi bacin afuwan Allah subhanahu wa ta'ala shine mafi yalwan komai ko a dumna zamu da mu tufil garami wajen biyan ni'imar Allah da muka ci damin biya Allah neman sa to kullum sabo muke yi Allah ya ce kar ayi mun karanta mun sani mun kuma haddace amma sabon muke yi ka gani yawwa to yanzu in kai dan adam ne eh tana ce yan buro ba kowa biya fa da nimshi wallahi ba amma shi Allah ko yana ta yafe mana yana ta yafe mana kai so ma yake yi mu saban mu mu nemi gafaran sa Allah gafarta mana harfin nun ko ilahu la ilaha إله لا إله سواه وتر عظيم الأفو حي ذو الحنان كريم ساتر بر رحيم رؤوف بالبرية ذو امتنان أوحده بإخلاصي وجهدي أنا الشرير من أهل الزمان وأحمده وأمجده بوسعي وشكري بالضمير وباللسان وأسأله الرضا عني وإني كثير الإثم آس من آس في المجاني قليل الاستقامة بل وإني ظلمت النفس في طلب الأماني وأفنيت الحياة ولم أصنها وملت إلى مجامعة الكيان ولم أرى ما صنعت ولم أرى ما صنعت لدن سبا ما صنعت لدن سبايا وزقت إلى البطالة والتواني إليه أتوب من ذنبي وجهلي وأمدي ثم خطئي في المعاني وتقصيري وتلبيسي تلبيسي وسهمي وصح وصفحي وإسرافي وخلئي للإنان تو إله لا إله إلا هو kaga Allah abin bauta baba mota da gaskiya fa da cancanta su shi wuturin shi shi kadai yake wuturin ko waturun da ɗaya ne azimul afuyi kai shine fa mai girman afuwa hayyun kuma shi raye ne zulhanani kuma shine ma'abucin tausayi wa hananan min ladunna karimin shi Allah mai daraja ne satirin mai sitirta mai boye zunubai ne sai ka yi Allah sai ya boye kuma ya gafarta maka barrun shi managarci ne ga bayinsa rahimun kuma shi mai jin tausayi ne ra'ufin shi mai tausasa ma bayinsa ne bilbariyati mai tausasawa ne ga bayinsa zumtina ne kuma abucin baiwa duba duk sabon da muke yi sai ka ji wani ya haifi matansa ta haifa masa ya'ya maza guda biyu wani ma uku ka inda dan adam ne ai ba zai bayar ba Allah kuwa to kullum muna saba mishi kullum muna saba mishi waihiduhu ina kaɗe ta Allah bi ikhlasi da tsarkake raina zuciyata wa juhudi da ƙoƙarina ana shiriru sannan fagani ni masharanci ne a shirir shine mai sharri masharanci min ahalin zamani daga cikin daga cikin mutanen wannan zamani saboda mene saboda kullum barna ne kullum barna kullum sabon Allah da masu ilimin da marasu ilimin da matan da mazan da masu dukiyar da talakawan duk kullum barna ne sabo muke yi Allah gafarta mana wa ahmaduhu ina gode ma Allah wa umjiduhu ina girmama shi ina yaban sa bi wasi da dukkan kokari na wa shukuri bi dhamiri kai godiyan ma da nake mishi bi dhamiri ina mishi ne da zuciya ta bil lisani da kuma halce na wa as'aluhu ridha ina roƙon Allah anni yarda ina roƙon Allah yarda da ni Allahumma tawaffana wa anta radin anna wa inni kathirul ismi kai ni fa mai yawan zunubai ne fa kaga kathirul ismi in ka ma sa kabirul ismi sahha asim mai sako ne isim fa'il na asako fil jina fil mijani cikin mene cikin hauka irin na kuruciya shine mijan hauka irin na mai na ƙuruciya ƙalilin istiƙamata ni kuma mai ƙarancin istiƙama ne balwa in ni zalamtun nasu kai bar ma ni na zalunci kaina fi talabil amani wajen neman gurishi gurishi na rayuwa ta tafi wajen neman kwandala wallahi yanzu abin da ke faruwa kenan himman mu yanzu galibi ya fi neman abin da za mu gina cikinmu ba dai addinin ba galibi shi ne ai ai an yi talakin juzu'i ne ana nufin kullum sosai abin neman gina jiki ga baki ɗaya kawai shi ne yanzu muka ba da himma na'am wa afunaitul hayata kuma na tafiyar da rayuwata na karar da ita wa lama sun ban kare ta daga sabon Allah ba wa miltu kuma na karkatu to mata fa sun karkatu zaka ce mene milna to in kai tauhidi ba no annisa'u milanna milanna da taukidi ba wa miltu kuma na karkatu ila majami'atul qiyani zuwa ga jima'i da alkiyan jami'in kainu ko kaina kuyangu mata bayi mata kun gani walam ara ma sana'atu labin baya har yanzu ban ga abin da na aikata ba na barna labin baya tun lokacin mene kuruciyata wa zuktu ilal bitalati kawai sai gashi na karkata zuwa ga barna saban Allah wata wani da jinkiri ga barin zuwa aikin alheri ilaihi atubu to ga Allah ne kadai nake tuba min zambi da ga zunubi na wa jahili da kuma jahilci na wa amdi da abin da na aikata na zunubi da gangar thumma khata'i da kuma kurakure na fil ma'ani a ta wajen ma'ana a kun ga ma'ani ne wuraren zama shine ma'ani ne fil ma'ani a guraren zama kun gani da kafi ilimi ne ana shine ya zauna a guri al ma'ani guraren zama wata kasiri da kuma gajartawa ta na yin biyayya ga Allah wa talbisi da kuma haka ne ko wa talbisi da kuma cakuduwa na da zunubai wa safhi da kuma wautata hannaje ina aikata zunubai wa israfi da barnan da na yi wa khal'i lil inani da kuma yadda na cire ragaman bin dokokin ubangiji to ina neman gafaran Allah na'am na'am na'am israfi barnana barnata wa khal'i ko wajen ina ne Hmm? wa khal'i khala'a ya cire wa khal'i da cirewa ta ga ragaman biyayyen Allah ragama na biyayyen Allah sai na cire ta daga jikina na'am